za mu tashi a faslun fi hukumihi sallallahu alaihi wa sallam bil ghana'i malam zai mana bayani akan menene abinda manzon Allah ya hukunta dangane da rabon ganima hukumihi sallallahu alaihi wa sallama bil ghana'i yace حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وحكم أن السلب للقاتل وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا فقسم لهما فقال وأجورنا فقال وأجوركما ولم يختلف أحد أن عثمان تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم له فقال وأجري يا رسول الله فقال وأجرك قال ابن حبيب هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أنه لا يقسم لغائب mala ya fara mana bayani dangane da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen rabon ganima ganima shine dukiyar da aka je aka samo ta bayan yaƙi idan an yi yaƙi dukiyar da aka samu a bayan yaƙi ita ce ake cewa gani wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba har zuwa ƙarshe abinda kuka samu na ganima to sai Allah ya raba yadda za a raba ganima da wanda shine yau abinda za mu karanta to ita ganima dukiyar da aka samu ta yaƙi annabi ya hukunta ta kashi kamar haka anna lil farisi salasatu asumi wanda yake ya je da doki to yana da kaso kashi uku walil rajili sahmun mai tafiyar kafa ba abin hawa yana da kaso ɗaya wa haka ma'annar salba lil sai salmu shi kuma na wanda ya kashe kafirin ne menene salmu a kamar annabi yakan ba da bonus ko wata rahusa ya ce duk wanda ya cinkari kafiri wani ya je ya kashe shi falahu salabuhu to duk dinarinsa sarƙarsa abin da ke a kwalliyar dokinsa saboda su kafirai idan za su je yaƙi sai mutum ya kashe wa dokinsa kuɗi sosai ya zuba masa zinarai shi ma ɗin a wuyansa a jikinsa ya zuba zinarai sosai saboda alfahari zai je yaƙi sai annabi ya ce to duk wanda ya je ya kashe wani to nasa ne to ka'ida wannan salaf ɗin da annabi ya ba da shela ga duk wanda ya kashe kafiri wani to in ya kashe shi duk abin da aka samu a jikin wannan kafirin to na waye ne na shi musulmin ne shine asal asalaf lil kafir lil muslim lil qatil wa kana talhatu sa'id bin zaid lam yashhada badra da dalha da sa'id ibn zaid basu halarci yakin badar ba wannan wani hukunci ne kuma waɗanda ba su je ba yaƙi ana iya ba su ganima eh ɗalha bai je yaƙin badar ba sa'id bin zaid bai je yaƙin badar ba dukkan suna cikin yan aljanna ashiratu mubashirin bil janna amma manzon Allah da aka zo rabo a yaƙin badar na ganima sai ya ce ina ka san ɗalha ina ka san sa'id bin zaid aka bayar aka ce gashi sai suka ce wa ujuruna ya manzan Allah to ya labarin ladanmu kuma tunda an bamu abin duniya an bamu ganima to maganar ladanmu na halartar yaƙi duk da ba mu halarta ba sai annabi ya ce wa ujuru kuma hadda ladan na kuma duk an baku gaba kenan sun ba su je bane saboda uzuri ba su je ba suna saboda uzuri kuma Allah ya ba su kamar shari'a tana da irin wannan yanzu mutumin da ya saba yana sallar dare ya mullaili Allah ya azurta mu da shi sai wani uzuri ya sa bai tashi sallar ba to duk abin da Allah ya shari'a yake bashi to zai bashi a wannan ranar me yasa saboda ai ya saba yana zuwa misali ko kun gane ya saba yana yin sallar dare da haka Allah zai ce a bashi ladansa da sallar darensa cikakke wanda ya saba yana yin azumin litinin da alhamis sai ya tashi da ciwo yana so ya azumin bai samu damar yi ba to shi ma Allah zai bashi ladan wannan azumi wanda ya saba yana ciyar da mutane aikinsa ne yana ciyar da mutane saboda Allah sai uzuri ya hana shi ya ciyar za a ci gaba da ba shi ladan ciyar wannan shine amfanin mutum ya dawwama yana aikata aikin alheri ka saba yan nafilfilinka kana yi na wuridi da ka saba kana yi sai wani uzuri a zazzabi a rashin lafiya a tafiya ta kama ka to kana da wannan lada cikakke yanzu nan an gaya mana cikin hukunci idan wani uzuri ne da annabi ya yarda da shi mutum bai je yakin badar ko wani yaki to za a iya rabon ganima tare da shi kuma yana da lada ولم يختلف أحد أن عثمان تخلف عن امرأته رقية ba wanda ya saɓani duk cikin malaman tarihi da sira sun tabbatar sayyidina Usman bai je yakin badar ba saboda matarsa Ruqayya tana da larura Ruqayya binti Rasulullahi yar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asama lahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka zo yakin Uhud yace ina rabon Usman aka ce gashi yace a bashi fa qala wa ajri ya rasulullah da aka dawo yace Usman yace to ya maganar lada na kuma na zuwa yakin Uhud tunda ina da uzuri manzo Allah yace wa ajruka haddala da ma duk an baka kaga yayi wa Talha yayi wa Sa'id bin Zaid yayi wa Sayyidina Usman qala ibn Habib ibn Habib yake cewa to wannan hukunci fa iya annabi ne kadai ya shafa wani halifa da wani sarki da zai zo wani shugaba da zai zo in wani bai je yaki ba ba zai ce ladanka yana yana nan ba ko ya dauki wani abu ya bayar ko da bai je ba a'a wannan na annabi ne kadai خاص للنبي صلى الله عليه وسلم واجمعوا انه لا يقسم للغائب malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda baya nan duk wanda baya nan to ba a rabon gani ba tare da shi da baya nan qultu qad qala ahmad wa malik wa jama'atun min as-salaf wal khalaf inna al-imam idha ba'sa ahadan fi masalih al-jaysh wa lahu sahmuhu ibn al-qayyim yake cewa to amma fa an samu riwaya daga Ahmad da Malik da wasu daga cikin malamai ko magabata cikin salafu salih magabata na ƙwarai cewa a da khalaf da ma waɗanda suke malaman ƙarshe-ƙarshe wanda suka biyo bayan salaf su ne khalaf to idan shugaba ya aika wani mayaƙi ko ya aika wani musulmi wani uzuri da ya shafi maslahar musulmi ko ya shafi maslahar yaƙi to bai je yaƙin ba to za a ba shi rabansa wannan wani hukunci ne su ma malamai suka ce za a bayar amma magana za a ba shi ladan yaƙin kuma to wannan kuma sai Allah shi kadai ko annabi ne su ne masu tashri'i kun ga wannan ya nuna idan an cire ka aka sa ka wani aiki baka samu zuwa yaƙi ba to kenan za a kasa tare da kai tunda aikenka aka yi shugaba ne tura ka walam yukhammis salam wa ja'alahu min asli ghanimati wa haka mabiyi bi shahadati wahid annabi bai sanya salaf ba wannan salaf na ga muku dukiyar da mutum ya karba daga wajen wani kafiri guda ɗaya wanda shi ya kashe shi shi kadai to bai sa shi cikin khumus din nan ba da aka ce wala mu anna maganin tun ne shay'in fa anna lillahi khumusahu wal rasuli wal dhil qurba baya cikin wannan khumus din tunda an faɗi ga yadda za ya sa shi kawai yana cikin asali dai na ganima ne shi ma aka samu sannan wa haka mabihi bi shahadati wahid ya yi hukunci a ba da salaf da shaidar mutum daya wa ya kashe eh wani ne ya kashe wa ya shaidar ka wani ne ya tabbatar ne ya kashe wani shikenan wa kana al-muluku tuhdi ilayhi wa yaqbalu hadayahum wa yaqsimuha bayna ashabi to sai maganar karban kyaututtuka daga masu mulki da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ya halatta annabi ya karbi kyauta daga sarakuna musulmai ko wanda ba musulmai ba su ce masu mulki suna yi wa annabi kyauta annabi sadaka ne baya ci amma yana cin kyauta kuma yana karɓan kyautarsu kuma in an kawo masa sai ya raba tsakanin sahabbansa wa ahda lahu sai aka ba mu misali wa ahda lahu abu sufyan hadiya abu sufyan ya ba wa manzon Allah kyauta to nan kuma an zo magana kyautar kafirai shin kafiri zai iya ba annabi kyauta ya karba kai ma kafiri zai iya baka kyauta ka karba to kafiran kala kala ne za mu yi bayani akan wanda ake karba da wanda ba a karba to yanzu dai cikin wannan na Abu Sufyan cikin kafiran da ake karban kyautar su Annabi ya karbi kyautar Abu Sufyan fa kabila ya karba wa zakara Abu Ubayd anhu annahu radda hadiyata Abi Amir to ga wani kafirin kuma Abi Amir yayi Annabi kyauta Annabi ya ce a mayar masa kyautarsa fa qala inna la naqbalu hadiyata mushrikin Annabi ya ce ba ma karban kyautar mushriki wannan hadisin Musa bin Uqba ne ya rawaito shi a cikin Magazi kamar yadda Hafiz ya faɗa a cikin Fathul Bari Allah ya masa rahama rijaluhu sibat amintattun mutane ne sai dai hadisi ne mursali amma wasu malaman sun ce ya cika isnadin sa sai dai bai inganta ba na cewa an ba wa annabi kyauta daga wani mushriki ko na kafiri ya ƙi karba wa qala ibn qayyim zai bayani me faru innama qabila hadiyata abi sufyan annabi ya karbi kyautar da Abu Sufyan ya aiko masa ne lianna kana fi muddatil hujnati a lokacin nan lokaci ne na sulhu ana neman sulhu da zaman lafiya ana hujna bainahu wa bain makka tsakanin sa da mutanen makka to kaga bai kamata a dan mika masa wani abu ya ce bai zai karba ba sai su dauka kamar ko ya ya ki yarda da hujna din ne kenan wa kadhalika al-muqawqis shi ma ya ba wa annabi kyauta لأنه أكرم حاطبا shi kuma dalilin da ya sa annabi ya karba ya girmama sahabinsa ne Hatib ibn Abi Balta wa qarra bi nubuwwatihi kuma mai kauce sai tabbatar da annabtan annabi wa lam yu'ayyisu min islamihi kuma bai dauke tsammani bai dauke wa annabi tsammanin cewa zai musulunta ba dan haka annabi ya karbi kyautarsa duk da kafiri ne shi dan jawo hankalinsa ko zai musulunta ya karba amma walam yaqbal hadiyata mushrikin muharibin lahu qad duk mushriki mai yakar annabi wanda yake daukan makami ya fada da manzon Allah annabi baya karban kyautar sa kenan waye ba a karban kyautar sa kafiri mushriki mai yakar ka amma wanda ake zaman lafiya da shi to za a iya karba qala sunnun idza ahda amirur rumi ila al-imam fala bas sarkin rum in ya aiko shugaba imam zai iya karba wahiya a menene wahiya lahu khassa wannan kyautar ta shafi ne shi kadai wahiya lahu khassatun zuwa ga shi imam din wa shi kuma sarkin rum din imam al-auza'i yace takumu lil muslimina shi kuma auza'i yace ya karba amma kuma ya raba musulmai saboda ko annabi ma ya karbi kyautar kafaran ko mushrikan a ai yana raba wa sahabbai ne wa yukafi'uhu min baitil mali to in yazo zai mai tukunci kuma to sai ya dauka daga cikin baitul mali ya mai tukunci wa kana amma hukumu ha hukumun ghanimati kawai da hukuncin wannan kyauta za a same ta daga wani kafiri kamar ganima ne kawai ya dauki abin da zai dauka ya raba sahabbai ya ba su hukuncin shari'a akan kyautar ainihin wato sarakuna da annabi suke masa shi a karan kansa da kuma ainihin kafirai wadanda suke yaƙasa kuma da masa yaƙansa. Wasu fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fi ismatil amwali. To sai Ibn Qayyim kuma ya kawo mana hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa wajen raba dukiya. Jama'a a gwamnatin manzon Allah fa ana raba kuɗi. Ke kwarai. Ana raba kuɗi. Kuma ko yanzu ma gwamnati in dai ta samu abin alheri ya kamata ta raba. Kwarai kuwa. Ya mana. Su ma suna rabawa a tsakanin su ko? Dai gwamnati tana da hanya za ta yi kyauta ko ma'aikata tunda ana da account number ɗinsu salarin su in ƙasa ta samu abin alheri ko jiha aka yi ɓarin kuɗi haka sosai aka turo daga federal aka turo kuɗaɗe masu yawa giran ɗin ya ƙaru ba ya kamata ita ma gwamnati ta yi mai ta ɗan yayyafi wa ba ko ma'aikata ba matsalar ba ji ake ba za ka ji komai ba ya sauri so annabi dai yana bayarwa ga kudaden da yake raba wa hiya salatu az-zakatu wal ghanimatu wal fayl ga zakka ga ganima ga fayl wato abin da yake nuna shine ba yanda za a rayu mutane sai ana ba su dole sai da yayyafi kwarai dole ne sai ana dan dauka ana dan bayarwa da dukiyar tasu shi Allah ya basu a dauka a basu babu wani laifi don gwamnati ta ɗauki kuɗaɗe ta raba wa wasu ba laifi saboda bukata saboda larura ko kuma ta yi wa mutane aiki da kowa da kowa zai amfana amma ba aikin kirki kuma ba rabon kuɗi ga gaibe ba ya zama sata kenan فأما الزكاة والغنائم أما زكاة غنيمة فقد تقدم حكمهما حكم شمسيا قباتا ممكن وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية من بيا بياني شوى النبي بايا إيا جمع أنن كسو كشي تقص الأصناف الثمانية دا أكي باس زكاة بايا إيا جمع سجبا ديا زكاة تكيك آريوا وأنه ربما وضع في واحد wani lokacin ya dauka yana zaben ɗaya a cikin na masu daga tuli fukara ya ce ba fakiri ko wani masakin ko ba miskini kare wal amilina alaiha wa ibn sabili wa zalimin wa fi sabilillahi zuwa ƙarshe wadanda ake ba su zakka miskini fakiri wanda yake aikin karɓo zakkar matafi ɗan tafarki wanda ya ciwo bashi ya gagara biya والغارمين wanda yake fi sabilillah fi sabilillah suka ce jihadi saboda Allah fi sabilillah wasu malamai da zamani suka ce duk wani aiki na addinin Allah to fi sabilillah duk wannan ana iya ciran zakka a basu wa amma al-fai'u to sai fai'u me bambancin ganima da fai'u ganima na muku bayani dukiyar da aka je yaƙi aka hau dawaki aka yi jihadi aka same ta wannan ita ce ganima fai'u kuma dukiyar da aka same ta ba tare da an zubar da jini ba ba tare da an kashe wani ba ba tare da an zaburi wani doki da sunan yaƙi ba shine fai'u an gane ku yawwa babu kitali babu zubar da jini babu ijafin kailin walarika yawwa kamar irin dukiyar banun nazir dukiyar banun nazir fai'u ce to wannan fai'u ita ba gani ba wace to za mu tattauna a kanta ita ma hukuncinta kamar yadda ake raba ganima za a raba ta ko ya za a yi ko ta annabi ne kawai ko ko dai za a raba ta kamar yadda ake raba ganima an samu dukiya ba an yi yaƙi ba ba zubar da jini a kai ba aka same ta ko kafiran suka tafi suka batta aka ɗauka malam ya ce faƙa sama hu yau mamunenin fil mu'allafati qulubuhum min al-fai'i ولم يؤت الأنصار شيئا فأيموا عليه manzo Allah a ranar yakin Hunayn ya samu fai'u dan haka sai ya raba su a tsakanin mu'allafatu qulubu irin mutanen da ake basu dade da musulunta ba ana dan yi musu kyauta ne dan a dada rike su a cikin musulunci shine mu'allafatu qulubu to kaga anan an nuna mana idan an samu irin wannan dukiya ta fai'u su za a bawa abu ne ne ya ba mu Allah ta kulubu to sai bai ba mutanen Madina komai ba sahabbai sai suka ji abun ba daɗi suka aibanta cewa annabi ya yi rabo bai ba su ba ya yi rabo bai ba su ba sai manzon Allah labari ya zo masa ya ce ala tardawna an yadhhama an-nasu bi-shati wal-ba'iri wa tanṭaliquna bi rasulillah صلى الله عليه وسلم تقودونه الى رحالكم yanzu ko mutanen Madina dan na zo na raba na ba wasu ku ban baku komai ba ku yanzu ba ku yarda ba mutane su koma garin su da akuya da raƙumi ko kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansa kuna tafiya da shi har gida wancan an ba su raƙumi an ba su akuya sun tafi sun rabu da annabi ko kuma da annabi kuka tafi gaba ɗaya wanne fi muku wallahi sai mutanen madina suka fashe da kuka suka ce mun zaɓe ka ya rasulullah mun zaɓe ka ya rasulullah fa wallahi lama tanqalib lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi annabi ce wallahi abinda kuke juyawa ku tafi da shi ku mutanen madina wallahi shi ya fi muku alheri sama da abin da waɗancan aka ba su na raƙumi da dabbobi da awaki da tumaki ko da ku tafi da annabi wa ba'sa ilayhi aliyun min al-yaman bi zuhaibatin fa qassamaha bayna arba'ati nafar wata rana aliyu ya turo wa annabi fai'u kaga ba kudin yaki bane daga yaman ya turo masa wasu yan kudade ya ce ya rasulullahi ga yan kudi ashe manzon Allah ma dai yana sarrafa kudi ma ne ya tura masa amma yana shigowa kudin nan sai ya samu wasu mutane mutum hudu ya rarraba musu wannan dukiya da baki daya sallallahu alaihi wa sallam وفي السنن أنه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد الشمس وقال إن إن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعنا يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا سنيا ربان ذي القربى dangi kasan da ake bawa dangi su waye to dangin an gane ko falidil qurba wal yatama wal masakin su waye zil qurba sai annabi ya ba banu hashim daya ya ba banu muttalib biyu ya ƙiya ba wa banu naufal ya ƙiya ba wa abdu shams ya ba wa biyu jama'a biyu ya hana biyu sai ce inna mu da banul muttalib da mu da banul muttalib ba mu taɓa samun saɓani ba fi jahiliyyacin wala fi islam ko a jahiliya ko a musulunci wala islam وإنما نحن وهم شيء واحد النبي يتي دمو دبنو المطلب مو أي ثيني بام دون بمانش وشبك بين أصابعه يا هذا تكاني إن يكون صحيح وانا يأتين سياسة لحكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكين كسود رغولي كي ندوكيا إن يباير يا سنزا أجزا في إن بيباير مسيك جابت مغنى فذا تفرن تامس سيسو لدائي ولم يقسمه بينهم على السواء برب دوكير تكانن su daidai wa daida ba baina agniyaihim wa fuqara'ihim takanin talakawan da su masu kudin su da talakawan su wala kana yaqsimuhu qismat al-mirati للذكر مثل حظ الانثيين annabi kuma bai rabo irin da wanda ba kamar yadda ake yin namiji yana da kasan mace guda biyu bal yasrifuhu fihim bihasab almaslahati wal adab annabi da yazo rabon anan sai yake rabawa a bisa gurgurdan bukata da kuma maslaha fa yuzawwiju minhu wato azbahu mara aure a cikin su a cikin dukiyar da ya samu na fai'u din sai ce kai zo a yi maka aure malam kaga shi annabi cikin hikimarsa da gwamnatinsa yana duba samari marasa aure ya auren da su ko ba ka bane ba wai sai zaurawa kadai ba ba har samari ma a tattaro su duk a auren da su duk auren da su annabi yana auren da marasa aure yana cikin taimakon mutane shi gwamnati ita siyasa wala tsarin gudanarwa ilimi ne da sanin maslahar rayuwar mutane kaga bai takaitu da bada aya da hadisi ba yana cirewa addinin sai baya wa'azin ya fi tafiya yace wa yaqdi minhu an zalimihim kuma wanda ake bin sa bashi sai ce kai ana bin ka kuɗi ko eh zo mu biya maka maimakon ya bashi kuɗin ya je da kashewa sai ce faɗi bashin ka nawa ne ka zane shi a je a biya wa yau fi minhu faqirun kifayata kuma annabi yana ba da talakan su sai bashi abin da zai ishe shi to kaga hikima maganar ruwa kenan والذي يدل عليه هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمه بينهم في الميراث ومن تعمل سيرته لم يشك في ذلك ما لا yace abinda shari'a annabi take nuna wa cikin wasu nasoshi manzo Allah ya kasance yana sanya wato rabon khumus din nan wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu abinda kuka samu na ganima a ce kun samu dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar to dubu ɗari biyar ɗin nan dubu ɗari a cikin wannan na Allah ne da manzan Allah wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba su waye zai qurban ga sunan na ga yana haka ne to sai aka ce wannan humus din one over five din da aka ware idan annabi ya ɗauki nasa a ciki sauran ya ake musu sai ya biyo layin jerin zakka da aka ce a bayan cikin suratul tauba innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin din nan to sai ya je raba musu wannan humus din kenan masarifar zakka ce yanda ake bada zakka to shi ma haka yake bada wannan humus din baya fitar da wannan humus din daga nau'i guda takwas din nan da Allah ya ambata cikin suratul tauba ba wai yana rabawa kamar rabon gado bane wani ya fi wani wani a tsari yake bayarwa kawai ba rabar irin na rabon gado duk wanda ya kula da sirar annabi ya yi lura ko shakka da zai ba kamar واختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء او لم يكن ملكا له على قولين في مذهب احمد وغيره malaman fiqh sun yi sabani dangane da shi duk dukiyar fai'u na ga muku dukiyar da aka same ta ba a zubar da jini ba ba a yi kisan kai ba ba yaƙi ba cikin ruwan sanyi kawai shine dukiyar da aka same ta cikin ruwan sanyi to wai wannan dukiyar wai mallakar annabi ne gaba daya ko kuwa ba mallakarsa ba ne wannan ibn qayyim yace akwai sabani annabi zai iya tasarrufi a cikin dukiyar yadda ya dama aw lam yakun milkan lahu ko ma mallakarsa ba ne bai ganima ne kun ji Allah ya faɗi yadda za a raba ko wannan ala qaulaini fi mazhabi ahmad wa ghairi akwai ra'ayi guda biyu maganganu guda biyu a ra'ayin a masabar imam Ahmad da wajen shi amma dai wallazi tadullu alayhi sunnatuhu wa hadihu annahu kana yatasarrafu bihi bil amri wa yadahu haythu amarahu Allah abin da yazo sunnarsa take nunawa da shiriyarsa annabi yana tasarrufi a cikin wannan dukiya ta fai'u dukiyar fai'u yadda annabi yake sarrafa ta yana yi ne bil amri da umarni daga Allah fa yadau haisu amara Allah kawai duk inda Allah ya ce kai wannan fai'u ta zai kai kenan annabi baya tasarrufi da shi sai yadda Allah ya ce yayi da shi wannan dukiya wa yaqsimu ala man umira bi qismatihi alayhi sai ya raba dukiyar ga wanda aka umarce shi ya raba musu ko la tasarrufa malik bi iradatihi wa mashi'atihi ba irin yadda mamallakin dukiya yake sarrafa kuɗi da dukiya da nufinsa da kuma yadda ya ga dama ba ba haka annabi yake ba to kenan ibn qayyim yana so ya ce wannan bai'un ba mallakan annabi ne cap cap dari bisa dari ba yana jiran umarnin Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khayyarahu baina an yakuna abdan rasulan kar ku manta Allah ya ba annabi zabi tsakanin kai kan barka bawa annabi ne bawan Allah annabi uku kana so me da kai bai na ayyukuna malikan rasula mai mulki kuma annabi zan iya baka mulki da annabta kamar yadda ya ba annabi Sulaiman zabi Allah ya bashi annabi fattar ubudiyya wanda Allah ya zabe shi a ni abin da a matsayin baya ba na son mulki sallallahu alaihi wa sallam baya son mulki baya son sarauta baya so a matsayin da Allah ya bashi da annabi ya isa ka duba malam Allahu akbar wal farqu anna al abd rasula bambancin anan shine ibn qayyim yace shi bawa kuma annabi in ya zama bawa bawan Allah annabi to ya la ya tasarrafu illa bi amri sayyidihi wa mursilihi da ba zai fayi tasarrufi ba sai da umarnin shugabansa da kuma mursilihi wanda ya aiko shi to kaga annabi abdan rasulan ne dan haka yake jiran umarnin Allah hatta wajen raba wannan dukiya ta bai wal malik al malik rasulu amma mai mulki kuma manzo manzo ne mai mulki to wannan lahu an yu'tiya man yasha wa yamna man ya sha yana da dama ya ba wanda ya ga dama ya kuma hana wanda ya ga dama kamar qala Allah tabaraka ta'ala lil malik rasul sulaiman kamar yadda Allah ya ce wa mai mulkin nan annabi manzo mai mulki annabi sulaiman akwai mulki Allah ya ce da shi hadha ata'una wannan kyautan mu ne muka baka famnun aw amsik bi ghairi hisab ko ka bayar ko ka rike kawai saboda shi mai wato malikul rasul ne kaga Allah ce ata'una kyauta ce da muka baka kai abin da kaga dama ai izi man shi'ta wa amna man shi'ta la nuhasibuka ka ba wanda kaga dama ya Sulaiman kuma ka hana duk wanda kaga dama ya Sulaiman mu ba za mu mai hisabi ba to amma kaga hukuncin da Allah ya yi manzo Allah akan fai uba wannan bane ya jira sai da abin da Allah ya ce ya yarda sallallahu alaihi wasallam يجي وهذه المرتبة التي أردت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرضا فرجب عنها إلى ما هو أعلى منها وهي مرتبة العبودية المحضة ابن القيم سلكن كراتو yace wannan zabi guda biyu da aka ba annabi ko zai zama malikul rasul ko ya zama abdul rasul martabar da aka bashi ya ƙi ya karɓa rahiba anha ta matsayin mai mulki manzo mai mulki yaki yace wanda annabi ya zaba shi ya fafa lala a yau da mun malam ka ce wanda annabi ya zaba ba shi ne mai falala ba ai tunda annabi ya zabi wannan to kenan ya zama bawa manzon shi ya fi ya zama mai mulki saboda matsalolin da suke cikin mulki ibnu qayyim ce alamin fa shine martabatul al-ubudiyyatul mahdha martaba ta ya zama bawa tsantsa Allah ce wallahi inni la u'ti ahadan wala amna'u ahadan innama ana qasimun adahu aitu umirtu manzo Allah yace wallahi ni bana bawa wani wani abu ba kuma ni ba na hana wani wani abu ba ni fa mai rabo ne kawai ni ina sanya duk arzikin da aka bani ne haisu umirtu inda aka umarce ni Allahu akbar Allahu akbar duk abin da kuka ga annabi Muhammad Muhammadu ya raba to Allah ne ya ce ga yanda zai yi yanzu wani munafiki wata ran manzon Allah an yayi rabo a masallaci yake cewa wallahi hadi qismatul ma urida biha wa Allah wannan mutumin malam mara albarka yace wannan rabon da aka yi ba Allah aka nufa ba annabi ya rabo ka ce ba Allah aka nufa ba mara albarka wani yace wallahi sai na ga annabi ya ji shi lokacin da ya faɗa yace wallahi sai na ga manzon Allah yace ya Allah ka ji abin da wani yace annabi ran sai baci ya tashi ya miƙe ce man ya adil idan lam adil waye zai adalci idan ni ban yi adalci ba a duniya waye mai adalci in ni Muhammadu ban yi adalci ba babu da haka duk abin da annabi ya raba Allah ne ya ce ya raba wannan abin hasab iya abin da ya raba gane manzo ولهذا كان ينفق منه على نفسه وآله نفقة سنتهم yawa ibn qayyim yace to shi yasa idan annabi ya samu wannan fai'u din sai ya dauka ko wannan khumus din sai ya dauka sai ya dauki abin da zai ishi iyalinsa da kansa shi abin da zai ishe su na shekara yake dauka rabon shekara yake wani zai tambaya wai to ya annabi gidansa ya ake cin abinci ya ake daga wannan dukiyar ne idan an same ta sai ya cire kaso na shekara guda da nasa da iyalinsa Allah ne ya ce ka ɗauka ka yi haka kun gane fikihun ibn qayyim ko Allah ne ya ce haka wa yaj'alu al-baqi fi al-qura'i was-sila'i uddatan fi sabilillahi azza wa jalla kuma kawai isa cikin kayan yaƙi da kuma makamai don a yi tanadi saboda jihadi saboda Allah wa hada lahu min al-amwali huwa as-sahmu alladhi waqa'a ba'dahu fihi min al-nizaa'i ma waqa'a ila yawm wannan rabo wannan rabo da annabi ya yake yi ya sa na shekara guda a kansa da iyalinsa da kansa shi ne ibn qayyim yace aka ta samu sabani da jayayya har zuwa yau da wasu na cewa ai wannan ya shafi alwali kadai dan shi ma Allah ne ya gaya masa yi amma shugaba yau zai zo ya ware a cikin dukiyar al'umma ya ɗebe abin da zai ci na shekara sauran kuma su ba su samu ba suka yi ta sabani to sai zakka wa amma zakatu wal ghanaim wa qismatul mawaris malai yace dangane da zakka da ganima da rabon gado kuma bayan na hamu ayyana tun da ahliha kowa an riga an raba zakka Allah ya faɗa wani abawa ganima ma wala mu anna maganitu min shay'in fa lillahi kuma sawwali rasul wa dhul qurba wa yatama azwa karshe gado kuma dama Allah ya riga ya raba yusikum Allah fi auladikum bidzakar misl hadhihi al-usayn azwa karshe la yashrakukum ghayruhum fiha baya hada su da kowa tunda Allah ya raba wannan faɗin mushkil ala wulati al-amri ba'dahu min amriha wannan bai rikitar da shugabanni da suka biyo bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akan lamarin wadannan dukiya ma cikin alaihim min al-fai irin abin da ya rikitar da su daga fai'u fai'u ne aka samu sabani ya za a yi fai'u dukiyar da aka kawo ta haka kawai Allah ya kawo arziki ya za a yi ta shugaba ne shi kadai zai sa yanda ya ga dama ko ko zai yi bisa shari'a ne shi ne aka ci sabani ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه ba a samu sabani irin da aka samu a cikin bai'u ba kuma aka same shi wai a cikin zakka da kuma ganima da kuma rabon gado walaula ishkalu amrihi lama talabat fatimatu bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirasaha min tarikatihi da ba dan iskali ba aina na fatima da bata zo ta ainihin tambayi gadanta daga gurin abubakar ba kan ta zo ta nemi karkasanta daga sayyidina Abubakar ba shi fai'u yana da matsala saboda abin da yasa ai akwai dukiya da aka kawo ba ta ba ta baitul mali ba wannan ta ce dan haka na na Fatima sai ta ce bayan annabi ya rasu sai ta zo gurin abubakar ta ce ina kuɗin mu ina kuɗi na wa qad qala Allah ta'ala Aisha ta Fatima ta kaba mai hujja Abubakar ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم cikin suratul hashr aya ta bakwai kenan Fatima ta fahimci cewa tana da wani kaso ne kenan a wani rabo daga cikin fai'u wataƙila wata dukiya da annabi bai raba ba ta ce a bata kasanta har zuwa ko zai kamar muflihuna fa akbar subhanahu wata'ala wa anna abuka dai shi ce mata ya ai babanki ya faɗa kafin ya bar duniya inna ma'asharal anbiya ila nurasu indai gado kike nema ya Fatima ai annabi ya ce mu taron annabawa mu ba a cin gadon ma taraknahu sadaqa duk abinda muka bar shi sadaka ne babanki ne faɗa da haka ba rike muku kuɗi ba to da wannan hadisin ne yan shi'a suke kafa hujja da shi suna zagin sayyidina abubakar wai ya cuci yar annabi na fatima wai ya rike mata gadon ta ya ƙi biya jahilai da basu sani ba kuma su ta tsine wa abubakar to amma ba sa faɗan amsar da abubakar ya gaya masa ta ce a'a ai babanki ya ce in ma ya bar wani abu ko ma bai bar komai ba wata gona ce kuri ya bari a fadar sai bashi da ake bin sa kwano talatin na abinci ya ce annabi ya faɗa mu taron annabawa duka mu mu ba a gadon mu da abin da muka bari sadaka ne ce ya ƙare sai ta koma gida a nan gurin ayoyin Allah ya bamu labari annama afa ala rasulihi bi jumlatihi liman zikira fi haula ila ayati kenan duk abin da Allah ya bawa manzon Allah na dukiyar fai'u to rabon waɗannan mutane ne a cikin wannan ayoyi kaga kenan fai'un ma ba nasa bane shi kare ma fa Allah ala rasuli min ahli alqura walillahi wa rasuli sai wani zulku ba ka gani walata ma su ma za su ci fai'u wal masakin su ma za su ci fai'u ibn sabil shi ma zai ci fai'u kai la yakunu dunan sabayan bainal adniya minkum ولم يقص منه خمسه بالمذكورين bai ware ainihin wato 1 over 5 ɗinsa ba da cikin wanda aka ambata da zambal amma wa atlaka wa stawaba ya game magana ya saki ba tsaidi kuma ya fadada wa yusrafu alal masarif al khassati ana sarrafa waɗannan dukiya ta ɗaiku a bisa wuraren rabawa ke bantattu su ne ahlul khumus summa alal masarif al amma sannan gama gari وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة المهاجرون والأنصار دوان سكوا أتباعهم دوان سكوا بستاشن القيامة قال إن فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآيات abinda manzon Allah ya aiki da shi da shi da halifofin shi shine abinda ayoyin da suke nufi annabi bai taba tsallake abinda aya take nufi ba halifofin sannan ba su taba tsallake abinda aya take nufi ba wali hada qala umar bin khattab fi ma rawahu amr wa ghayruhu anhu shi yasa Umar ibn Khattab ya faɗa da da wanda aka wanda ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito da wannan sanin gare shi ma ahadun bi ahad ya hada mal min ahad nabi kenan sallallahu alaihi wasallam yace jama'a wannan dukiya da kuke gani babu wani wanda ya kone cancantar ta wannan arziki wannan dukiya ba wanda ya kone cancantar ta wa ma ana bi ahad bihi min ahad ni ma ban kone cancanta ba Allahu akbar Allahu akbar yace ni ba ku wani ba yace wallahi ba min ahadi min almuslimin illa wa lahu fi nasibun babu wani mutum cikin musulmi wallahi yana da rabo a ciki illa abdul mamluk sai dai bawa wanda yana da mai gidansa da yake mallakar sa shi ma an ba shi zai je zakura masa walakin na alama nazilina min kitabillah mu muna nan akan matsayin mu masaukin da Allah ya ajiye mu a cikin littafin Allah kawai وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ربنا daga annabi sallallahu alaihi wa sallam فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته والله لئن بقيت قل قول إن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه yadda abin yake shine duk abin da mutum ya yi a musulunci ana lura da irin ƙoƙarin da mutum ya yi ƙoƙarin da shine wa bala'u hukul islam irin himma da ƙoƙarin da mutum ya yi a musulunci sai a game da awar shi sannan kuma ana duba wa ƙidamuhu daɗewar mutum a musulunci sannan kuma ana duba wadatar mutum in mai wadaci ne to kaga sai a duba wanda ya fi shi bukata sannan sai a duba haja mai bukata sai a bashi yace wallahi idan na rage wani abu a cikin dukiyar nan mai kiwo da yake kan dutse yana kiwon tumaki da dabbobi daga sana'a wallahi tallahi sai ya zo ya samu rabansa a cikin dukiyar nan ba zan ci kudin kowa ba yace yana nan yana kiwon sa dukiyar nan za ta same shi malam kaji mulkin adalci malam kaji mulkin adalci kaji yadda Umar ibn al-khattab ya ce yace ba wani wanda ya fi cancanta a cikin wannan kudin gwamnati ne Umar yake fada ba wanda ya fi wani cancanta ko ni wallahi ban fi ku cancanta a kan kudin gwamnati ba ina ma da shugabannin mu suna gane wannan tun daga shugaban kasa zuwa kansila su sani dukiyar nan da take hannunsu suke rattaba hannu su ce a yi ko kar a yi ba ta su bace ta al'ummar da suke mulka ne da za a zauna lafiya da ba za a yi wa dukiyar ƙasa warwaso ba ku ta wawar kuɗi ku ta wawa kowa in ya tashi kurin burinsa ya je ita sayan gidaje a ƙasashen waje ƙasashen turawa gidajen da ba zuwa kake ka zauna ba ka saya a wancan ƙasa ka saya a wancan ƙasa ka saya a wancan me za ka yi shi a nan ƙasar kama Najeriya idan kai gida biyu gida uku gida hudu ya za ka yi shi dole a gida ɗaya za ka zauna amma mutum ta ɗiban kuɗin mutane yana zuwa yana sayan gidaje wani ma cinikin kamfani zai je ƙaton kamfani a buga kuɗin dalolin kawai a baya alhali kuɗin talakawa ne da suka zaɓe shi da ƙuri'a sata a ƙasar nan ko gafiya da beraye da kai mutanen nan sata ba. Ta ɗaukar kuɗin mutane, ta mutuwa, asibiti ba magani, an talaka bai isa je makaranta mai daraja ba. Hanya babu, duk hanyoyi sun mutu a cikin gari sun mutu a ƙauyuka kan dama mutanen ƙauye su Allah ya ji gansuwa ma ya san da su. mutumin ƙauye wa zai kula shi ina kaga ana yi ai sai dai a cikin birni dan riya saboda mutanen birni su gani amma na ƙauye da mai bai da bakin da zai magana haka suke mutuwa da talauci ba ruwan sha ba wutar lantarki duk wani abu na maraya na more rayuwa rayuwa sai ga mutanen ƙauye ba su da rabo amma in an zo neman ƙuri'a kuma sai an irgo ranar da za a faɗi sakamakon zaɓe a ofishin baturen zaɓe sai an faɗi lokal government ɗinku da ƙauyen amma inda za ka je lokal government ɗinku da ƙauyen kullum yadda ka san ba gwamnati kai a cikin gari ma wasu unguwanni in ka shiga sai ka wai akwai gwamnati kuwa ita dai wutar lantarki da ba su da ita ruwa ko na famfo babu komai babu hanya babu suna dai rayuwa sai dai yin rediyo in an kafa doka in sun kunna rediyo za su ci kuma suna gari ku shiga cikin unguwannin ku gani suna nan ai har yanzu a garin nan har yanzu a garin nan akwai inda wallahi wasu karfe uku suke fitowa suna kafa jarkokin suna neman ruwan sha to kaji ko a nan unguwar a nan unguwar wace unguwa ce nan muke kofar nasara a cikin tsakiyar birnin kano dab da gida mai martaba tsakiyar kano hafizahullahu wa ra'ahu karfe uku karfe biyu za a fita jarkoki ana neman ruwa ruwan sha fa an gagara wadatar da mutane ruwa a ku biya hankali fa to biya hankali ku biya hankali dole a rinka gaya musu a sanar da su ka san lokacin idan suna mulkin sai su ce ba a gaya musu ba ku gaya musu ku sanar da su wallahi na ɗauka sai irin su kunna rijiyar lemu can ba can ne ake fama wanda yanzu an ci gaba kuma nan rijiya ake tonawa bohol mita ɗari kaza wannan kana ma za ka iya cewa za ta kusan shekara hamsin ba a yashe ta ko ba ta lalace ba Allah ya yi albarka wa rijiyoyi na bohol bohol ɗin nan za a yin tanki kato tafke ke lita dubu kaza lita miliyan kaza a yi mai gini a zuba kankare a ɗora shi mutanen unguwa gaba ɗaya su rinka shan wannan ruwan za a iya in an ga dama ruwa fa yanzu ba matsala ba ne a ƙasashen da aka ci gaba hatta nan afirka ruwa ba matsala ba ne ma yanzu ruwan famfo ya gagari mutane ba bohol bohol da za a tona attajirai kuma kowa sai zo gina gidansa in ya gina sai tona wa kansa rijiya shi kadai in ya cika tankin gidansa sai ya kusan wata guda bai shanye ba makotansa kuma duk suna layi karfe ukun dare yana jin ana doka robobi yara 'yan mata suna doke-doke a kan ɗiba ruwa kaga yarinya budurwa ta ɗauko bokiti haka tana ɗauke da ruwa budurwa ba kuma a kano kai bai ba bai ba mutanen ƙauye sun je kwari sun debo ruwa su suna da na Allah da za su je su tona su ɗiba ko da rijiyoyin da suke bakin gonaki to mutanen birni ma shi ma sai su zo su je suna kafa layi da jarkoki yara suna doke-doke wannan ya wuce wannan gaban wannan da ko gwamnati ma ba ce ba attajiran da muke kewaye da su ba za su iya tona rijiyoyin nan a wadace ba da su bubbuga shi ga ma rijiya yanzu akwai ta sola kurin tonawa za a saka tanki ruwa ya ta yi ina faɗin wannan magana saboda ku yara ne matasa masu tasowa wataƙila wani a cikin ku Allah zai tarfa wa garinsa nono ya samu wata kiyada ya samu dama amma gaskiyar nan kwaya ɗaya take ba abin da za ka yi wa mutane baka wadatar da su da abin da ya fi na larurar rayuwar su ruwa akwai wanda zai tashi ne waye gari bai da buƙatar ruwa wallahi babu babu to matsalar bamu da tsari ne duk lokacin da al'umma ta zama ba ta da tsari to sai abin da ta gani ana amfani da wautanmu da rashin wayewarmu sai a yi ta mulkanmu mulkin mallaka ba ma iya kafa ka'ida an za mu ba da ƙuri'a ba ma iya kafa doka ba ma iya bin hakkin mu ba ma iya ba kuma duk wanda kuka zaɓa ku kuka zaɓe shi ku ku dangwala mai kuka zaɓe shi kuma ya zo ya ta yin abin da ya ga dama ko sanata ne zaɓinsa aka yi in ɗan majalisa ne zaɓinsa aka yi idan ciyaman ne zaɓinsa aka yi in kansila ne zaɓinsa aka yi gwamnan shi ma zaɓensa aka yi ballantana shugaban ƙasa duk zaɓensa aka yi waye ba zuwa aka yi aka dangwala mai ba kuma da aka zaɓe shi akan me aka zaɓe shi don yi wa mutane aiki amma an shiga wani yanayin da talakawan da suka zaɓe ka suka baka ƙuri'a su kuma ba su da bakin da za su yi ma magana ba ka jin maganarsu ka toshe duk ƙofar da za ka ji kukan talaka ba ka ji in ɗan majalisa ne in zai zo daga abujansa in zai taho ba zai shigo gari lokacin mutane suna ganin sa ba zai shigo ba zai gaya wasu ne na kusa da shi a gaya wani wani kar a gaya jama'a zan zo kar a ce zan zo ba za a faɗa zai zo ba in ya zo ya zo sai ya kira wani wani sai mai isanin zai masa put sai ya fita ya tafi lokacin ya fita da yar karamar motar da ba za ku gane ba amma in ya zo neman ƙuri'a kam to za a irin ta kawo sallayarsa masallacin juma'a tun karfe sha ɗaya da rabi ba a ce yalla bai zai tafi yau anan zai juma'a sun gama rena mu iyare ne amma in bukata ta al'umma ta zo kuma ba lallai a gansu ba ku ta gaya musu gaskiya ya fi taimakonsu ne wallahi sai abin da ya kamata su duk an ci gaba wurare malam an ci gaba fiye da yadda kake tsammani amma mu banda mu sam yanzu wutan nan malam ta lantarki a baka ka biya kuɗi ma babu ta kati ma a wadatar maka ita ka sa katin ka sai ka ci kuɗin ka ma babu babu duk kasashen da aka ci gaba ana biya ana bada wuta ana biya ana bada kaza ana biya amma ba za su taɓa ga an ɗauke wuta ba to amma ba ka ma ka biya ɗin babu ta biyan ma babu akwai ciwon da in ya same ka ko ya samu ɗanka sai ka yi ta tunanin wani asibiti za ka yi shi in kuma za ka je asibitin da kowa yake zuwa ka je ka ga uban layi ba lallai ka samu gadon da za kwanta ba asibiti fa asibiti ba mu da wadatattun asibitoci kuma kullum muna cikin ciwo shi sa mutuwar ta yawa ana ta mutuwa ba kulawa ne cututtuka ba ba kan gindi ba tsabtataccen ruwa abincin da ake kawo ana sayarwa babu hukumar da za ta tsabtace ta kula da abincin da ake sayarwa mutane babu mutane su ci cin mataccen abinci mara kyau su ci kamuwa da cututtuka masu shago su ta sayar da kaya expired products kayan da duk sun yi expire sun mutu madara ta yi expire ta fara lalacewa mutum zai kasa ta a shagonsa ita sayarwa in ka fasa kai kaga ta lalace kai Allah ya isa ba wanda za ka to malam lalace ta mai lemo fa a sai lemon tsami ko lemon zaki fa shi ma yana yanka rubabbe fa rubabbe zai yanka an kace ba ni dozin daya kana mota sai yanka ma rabi rubabbu ne fi ka buga sai ka je gida kai ba za ka sha ba ballantana ƴaƴan ka kwagayayyu su ma ba za su iya sha ba wallahi shine corruption din Allah ya mana afuwa. Malam ya ce a ƙarshe, fa haula il musammauna fi ayatil fai'ihum al musammauna fi ayatil khumus. Ibn Qayyim wani fikiwa yake so ya ce mana waɗanda aka ambata a ayan nan ta khumus wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu din nan walil rasuli walil qurba wal yatama wal kaza kaza din nan su ne dai a cikin ayatul fai'i ta cikin suratul hajj ma fa Allahu ala rasuli min ahli al qura fa lillahi walil rasuli wani dirkur ba wani ta mawar masakin wani mai sabi iri ɗaya ne in ci shi da faɗa ibnu qayyim walam yadkhul al muhajirin wal ansar ba shigar da al muhajirin da al ansar ba wa ta'amu da mabiyar su bi ayatul khumus a cikin ayatul khumus bi annahu al muslimuna bi jumlatil fai suna da cancanta annabi yana da damar tunda ba a sa su a cikin khumus din nan ba su je yaki ba to za a iya ba su a cikin fai'u tunda ita fai'u ita fai'u ba dukiya ce da aka same ta da fada ko yaki ba وأهل الخمس لهم استحقاق خاص من الخمس su kuma ɗan kumus kumus abokan nan suna daga cikin su wanda suke da cancantan a basun da abuce wa amul wa amul min alfai a gaman manzance kuma a cikin ribibi za su iya shiga a basu fai uba wa inna hum dakhiluna fi nasibaini a cikin rabon guda biyu za su iya shiga kuna zubar da kai a hannun kana tare da ni ina tunani ya zaka fassara musu bai'ul khumus din nan yana fassarwa ko da turanci wai kake musu ko to shi ba ture ne kai sosai ban sani ba wai wannan abin da yake wai duk ingilishi haka aka dana duk ingilishi ilimi Allah ka ba mu ilimi wa kama anna kismatahu min jumlatil fai'i بين من جئل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون yayi bayani wannan rabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin jumla ta fai'u cikin wanda aka ju'ila lahu aka sa ya raba musu ba rabo ne na irin mai dukiya mai mallaka ɗari bisa biyu tasa ba wanda zai iya shigar da malikuna cikin maka ismatul mawarisi wal wasaya kamar rabon gado da wasiya wal amlaki mutlaqatil mutlaqa da kuma abin da mutum ya mallaka mutlaqa bal bi hasabi al hajati wal naf'i wal bina'i bil islam wal bala'i bi kamar yadda ya faɗa ana rabawa ne kawai ana lura da irin kokarin mutum a musulunci da dadewarsa a musulunci da kuma amfanin da yawa musulunci da kuma wadatarsa a islam ko kuma dai da aiki na kwarai da yi shi ne وكذلك الخمس في أهله haka shi ma khumus fa inna makhrajuhuma wahidun fi kitabillahi al-khumus bayna ahlihi mafitar guda ɗaya ne kamar da Allah ya bayani a cikin alqur'ani a raba shi tsakanin mabukata wa tansisu ala al-asnaf al-khamsa yufidu tahqiq idkhalihim da aka ambaci mutanen nan guda biyar a cikin ayar khumus yana nuna cewa lalle dole ne a shigar da su cikin wannan kaso wa annahum la yakhrujuna min ahli al-fi'l hal kuma ba za ba su fita cikin ahli al-fi'l ko yaya tunda sun yi kama da juna wa annal khumus la yu'iduhum wa la la ya'udduhum kenan ila ghairi ko khumus din rabon khumus din baya fitar da su ya kai su wannan su kama annal bai' al-am fi ayati al-hashr kama wannan fai'u ma afa Allahu ala rasulihi inna na cikin suratul hashr har zuwa ulaika hum mukrimuna shine afailu an fi ayatul hashr al-muturaini fiha la yata'addahum ila ghairi fa tsallaka da sura wani da karshe ce bayan Allah subhanahu ja'ala ahlal khumusa hum ahlul fayl Allah ya sanya waɗanda za a ba wa khumus din nan menene khumus 1 over 5 din da in an je ganima in an je ganima da abin da aka samu ba ana cire 1 over 5 ba to wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna la yakumusahu wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin shi din ne dai anan kuma wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil shine abin da ibnu qayyim yake so ya nuna mana ina fata ana fahimta wa ayyanahum ihtimaman bi sha'anin Allah ya ayyana saboda kimmatuwa da sha'anin wa taqdiman lahum dan a gabatar da su akan kowa ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها ganima kuma ya shafi wanda suke ahali wanda suka yi yaki la yashraquhum fiha suwahum ba wanda ake kawowa ba shi yasa ake gaya muku ba wanda bai je yaki ba ba za a bashi ba sai wanda annabi ya nasarta ya ce a bashi yawwa siwahum nassa ala khumusiha bi ahli khumus an yi bayanin su suka cancanta خلاص ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد جعله له shi kuma fai'u tunda dukiya ce ta Allah ya kawo ta aka ba annabi bai ke banci wani banda wani ba sai aka raba musu walil muhajirin wal ansar wa tabi'in muhajirin sun shiga al ansar sun shiga da wanda suka bi tasawwa bain al khums wal fai' fi al masraf ya daidaita tsakanin khumsi da fai'i wa darahu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasrifu sahamallahi wa sahamahu wani abun mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo kan rabansa kasansa da kasan Allah wannan nasa ne khas da na Allah khas kurun sai ya raba shi fi masalihin islami akan duk abin da zai musulunci amfani nasa ne mai kunya ce a gidansa ya amfani da shi kurun sai ya raba shi ya buga shi a cikin amfanin musulunci wa arba'atu akmasil khumus fi ahliha wato saura guda hudu kuma na na na na khumus tunda ai kashi biyar za a raba dukiyar to ɗaya biyu uku hudun to sai a raba waɗanda suka cancanta muqaddaman lil hammi fal ham wanda ya cancanta sai a bashi wanda ya cancanta sai a bashi wal ahwaj wal ahwaj wanda ya tsananin bukata shi ma sai a bashi anan insha Allah za mu dakata nan ne kuma ƙarshen lokaci wanda muka wada daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman afuwar Allah ta'ala وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته